بسم الله الرحمن الرحيم صحيح البخاري باب نا 38 ko na'am babu mashi ra'si kullihi babi mai bayanin ana shafa kai gaba daya li qaulillahi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wata'ala wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku taw al-ma'ida aya ta shidda wa qala ibn al-musayyib ibn al-musayyib yace ibn al-musayyib ma sun rubuta anan ko ibnul musayyab kidan tana ba sunan shi ibnul musayyab na amma da yawa suna cewa ibnul musayyab ko ko an yi sabani ko san akwai dan ruwa cikin da za a samu sabani wajen suna shak tashkirkin su ina fata an fice ni da haka irin wannan tana yawa shi wanda yayi wannan yarin jayar da ibnul musayyab akan ibnul musayyab mun fahimci wannan da ko al mar'atu bi manzilati rajuli mace daidai da namiji take tamkar namiji take shine bai manzilatul rajuli amma nan ana nufin zancen babin arwalla akai kan wani dan kare hakkin adam ya ce to kunjiya ba cikin sahihu imamul bukhari ma ya ce da mata da maza duka a ta zo abin ga a ana ana nufin babi ne mai bayanin kan zancen arwalla al mar'atu bi manzilatir rajuli tamsahu ala ra'siha za ta shafa akan kanta gaba dai an gane ko wasu ila malik an tambayi malik a yi jizi'u an yamsa haɓa da ra'as shi ya isa mutum ya shafi safin kansa fahtajja bi hadithi abdullahi bin zaid sai kafa hujja da hadisi na abdullahi bin zaid kina imam malik ya tafi cewa dole ne ce an shafe kai gaba daya to yanzu sai a komo cikin hadisi hadisi na 185 haddathana abdullahi bin yusuf qala akhbarana malik an amr ibn yahya al-mazini an abihi anna rajulan an samu wani mutum qala li abdullahi bin zaid yace ma abdullahi dan zaid wa huwa jaddu amr bin yahya atastati'u an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda kana iya karuna me yadda yake arwalla saboda dai daga cikin abubuwan da ke sa wa dan adam dauki karatu shine ayi abu da ido ka gani na'am rubba suratin aghnat an alf kalima inji mutanen cana sura guda ta wadatas daga kalima dubu yanzu misali in zo wanda bai san giwa ba in ce zai mai bayanin giwa in ce wani wata dabba ce mai tsawo doguwa mai haƙora guda biyu mai kaza mai kaza tana da tozo yan akwai hotonta da na mai haka ba huta ba rubba suratin akhdat an alfi kalima shi yasa daga cikin ta'limin da ake yi ana karantar da mutane abu yanzu turawa suka gane wannan kun ga sai su ta yin hotuna hatta da kasashe yanzu ilimin geography karta karta da su ake amfani saboda a nuna maka su domin bai yiwuwa kasashen duniya babu wani ta na'ura da zaka hawa duniya can da sama ka dibo kasa kaga duniya amma an yi shakil kinta ga wani abin da zaka yi ka gane shi yasa sojoji suke yawan amfani da wannan wajen yaki a san a ina ne za a kai hali irin wannan karatu ya kamata a ce ana yin shi to kaga karantarwa a ce wani lokaci za a yi a aikace tana da muhimmanci dan wannan abin yana daga cikin abin da yasa da yawan matalmai ba su ba su su ba da sallar sallar gawa ga mutum ya karanta ta cikin littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza amma da an zo an ce za a sallaka sai a ce malam wani bismillah saboda bai taba yi ba shina tsoron shi fara ai banda tunda kabbarori hudu na ko da an ki ta hudu an kai karshe kuma ya ake yi in an yi ta farko ayi fatiha ta biyu ayi salatin manzo sallallahu alaihi wasallam ta uku ayi mamaci addu'a ta hudu ayi musulmi addu'a gaba ɗaya ko ko a sake addu'a sai a sallame duk da kishi shi na Sheikh Nasiruddin Albani ya tafi cewa har kabbara tara ana iya yi cikin ahkamul jana'iz yake cewa wannan ijma'in da ake cewa shi bai yarda da shi ba ya kawo nashi hujjoji don saboda kakku je wata bakon magana to amma da yake mutum bai saba ba kaka zai yi sai kaga ana ta gudu saboda mi saboda babu training abin da yasa Afirka ta kici gaba kenan za mu karanta duk ka'idodin ilimi da mathematics da physics da shimi da wane ne da wane ne amma ina laboratory ina wurin aiki babu shi yasa dan Afirka na iya zuwa na farko a turai amma in ya dawo Afirka ya lalace wanda an na karshe a ajin su sai zamanto ya fi shi ilimi saboda shi can zai je wajen aiki ne dole sai mun ba yaren ɗaya za mu koyo ba jaf da ƙawa'id jafa dole sai mun shiga cikin tatbiq haka da'iya kana taya can cikin jami'a ka sha wasu ƙa'idodi sai ka to saman tere kaga lamari ya ɓaci lamari ya ɓaci haka wani ɗan ekol normal ka taya can a koya maka ƙa'idodi yadda za ka yi da ɗalibai satin hulko sai yara su haukata ka teran wallahi daban shiki dan adam za ka azama ka'ida ce ba an kai na'ura ta a'a waɗannan ka'idodin taimaka mana an kace su yi akwai inda in ka zo ɗannan ka'idodin ba su aiki saboda shi dan adam ba wato kamar shi dan adam ba na'ura bace da ake programming ita na'ura ita ta amma haukaciya sai ai programming ta ta hiya da dan Afirka da ya rikice da kasashen Laraba yanzu turawa sun gane hankalin mu tafkirul ali gare mu yanzu al ali daga alana da an ci baturiya ce kaza sai a ce eh haka nan na babu tafkirun naqdi asalin dan adam na kadi yake ya an faɗi magana sai ya tsaya ya tunani ka ce mini in yi kaza to ina dalili ni mahaukaci ne in ce kawai haka yi babu wani ta hujja na'am to wannan shine addini wayan addini da da aka addini ba a tambayar dalili yanzu ko da ka kawo sai a ce ba mu dalili in ka kawo dalili adiba ya inganta in ya inganta sannan adibishin abinda ka faɗa akwai shi cikin wurin ko babu wayayen addini kenan haka kawai sai bature zo yaro shina kwance can kasar turai rungume da karuwa bakin flash sai shi rubuto ya ce ga abin da ka so afirka a yi sai kuma a zo a ce mu nauyi mu babu da wani tunani kawai sai bature ya su shi baturen da bai san afirka ba bai rayuwa bai san al'adar afirka bai san addini su bai san kuma ba ko a ɗauko dokokin shi a kawo kuma a ce su yi aiki afirka ba su yi dokokin turai da an kawo su sun kare aiki sati guda na an yi abin da aka yi kowa ya sana inda yi su manyan sun san bata shahi saboda su da ɗiyansu shi ko talaka da ta zo zai diba ya zai yi shi kauce in an kan mai kuma shi san mi zai basuwa eh Allahu akbar doka ga yi afirka wa ga tunanin shi bi doka afirka faɗa mishi in kana da wani babba kai waya ka ce ga an kama ne a ce saka shi in kuma kana da wani abu ka basuwa in babu nan da kan yanzu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ba yi mu zama muna tafkirul ali babu tafkirul naqdi na bature yi maka magana Allah subhanahu wataala ya zargi mutanen fir'auna da irin rashin tafkirul naqdi fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin yayi wasa da hankalin mutane sai sun kai mishi biyayya fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri bai sa akwai wani abin bauta in ba shi ba to nan ana iya tsayawa a tattauna ko ko abin ah, sai ah, ah, an ɗauki lokaci amma da yace ana rabbukumul a'la ni ne rabbu ar-rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir to shi fir'auna shi halici duniya shi ya mallaki duniya shi ke tafiyar da duniya to tunda yace shi rabbuna shi ar-rabbu an san Allah ya wadatu da kowa bukatar kowa fir'auna na da sojoji fir'auna na da masu tsaro fir'auna na da mata gidan gidan pale presidential na fir'auna akwai dush Fir'auna na cin tuwo kuma in ya ci tuwo zai ta ina dush dush in ya duka mi zai yi Kashi.
Allah na kashi mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am Allahu ba Akbar.
suka ce kinaya ce anil gha'id Allah bai so ya ce suna yin kashi sai ce kana ya'kulani at-ta'am dan an san da an ci
na'am Allah
Ba san ba da su- lada
haka kawai kato zai ce ma shi Allah na kuma shi na cin tuwo yanzu masu inda ayin uluhiyan ganin ganin mutanen mu nan sai ka iske nan wani Afirka wani kato ya zama ya ce shi Allah na to tun da shi Allah na kuma aka mai tohici Allah mi zai yi da tuwo Allah mi zai yi da hura Allah mi zai yi da mata kuma kai an san babanka an san uwarka shi ko Allah lam yalid wa lam yulad to kaga dan ka kaza Allah ina hankalin mutane ya tahi eh kuma Allah ga ruga da gudu in ta yi zahi ba jama'a kan mu zan sakar kan duk abin da ya kashe mu na yan boko mu waɗanda wanda muke tare da su wannan ne ka ta kai karatun faransai ka zaɓi jagoranci cikin ƙasa ka zaɓi wani matsayi cikin ƙasa manakon kai tunanin ya za ka yi ka kawo abin da zai amfani sai ka bi abin da bature ya ce ɗari bisa ɗari ba laifi ba ne su turawan suna iya su kawo abu mai amfani amma a duba a gani ya dace da mu da addinin mu da al'adar mu ko bai dace ba sai ka ɗauko doka su ka kawo ya za a yi ta aiki gidan wa za ta aiki ɗan afirka za kama dokar turai ta aiki ka yi aikin banza Allah ya kyauta. Kawo. ina mun ka tsaya na'am yace to kenan yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake arwalla fa qala abdullahi ibn zaid na'am yace eh zan iya ka gani babu girman kai ana son malami kada ya zama mutum mai girman kai mutum na yan nemi a koya mai sai ka koya mai kaka ce ban da dama ko wani abu a alkhairi na in ba ka fahimci mutumin nan da wata mummunan niyya ya so ba ina fata ana fahimta ta al'ada ce ta malami ya zama mutum ne na kowa malamin da bai mu'amala da kowa sai da masu kuɗi ba malamin Allah na ba malamin da bai mu'amala da kowa sai 'yan siyasa ba malamin Allah ba Na'am.
malamin da bai mu'amala da kowa sai masu mulki na sarauta ba malamin Allah bane malami na Allah yana mu'amala ne da kowa duka bayan Allah ka zamna tare da bayan Allah dama suna annaba sun ka zamna tare da su ad-du'afa Allahu akbar duk wanda kuma ya taho ya ce ka tashi gudunmuwa kuma kai mu'amala da shi amma kaga malami bai son muka- malami bai son dalibi ba malamin Allah bane Na'am.
malami bai son malami bai son yaji an yi zancen mallamta da mallamai kawai sai dai shi zaman to fada biro eh, of- ina mallamta ba mallamta ta Allah bace ba gaskiya bane malami idan aka ganshi tare da wani mutum to mi zai kai addini gaba na'am an gane ka da mai kuɗi ba abin zargi ba ne a'a tana yawa kuna tattaunawa ne gina masallaci ko makaranta ko taimakon su ɗalibai an gane ka tare da wani sarki ba matsala akwai wata ɓanna da an ka kawo kana son kai mai bayani shi na da ikon da zai sa a tsaye da wannan abin an gane ka tare da ɗan siyasa ba laifi ba ne tana yawa yana da wani iko da zai kawo wata gudunmuwa da zai kama addini ba laifi ba ne hatta da kafiri wal mu'allafati qulubuhum ana dan musu Allah ya ce saboda mi saboda su bari ayi da'awa na'am ina fata na fahimta ta amma malami ya ce a shi yan teren shi kawai bai son shiga ɗalibi bai son shiga malami bai son shiga mai da'awa shi dai in ka gare shi can daga fadan masu kuɗi da swahe sai fadan masu mulki da marice sai cikin biro shi na yawo Mm-mm, dan ciwa ciwa na نعم الله اكبر ba mallamta ta Allah ba ke ina fata an fulci ni Na'am.
to kuma wallahi ba da wani nake ba الله اكبر
Kawo, na'am ya ce fada abi ma'in sai ya ce a kami shi ruwa, fa afraga ala yadayhi sai ya zuba ma hannayen shi, fa gasala marratai sai ya wanke bibiyu, mun gaya muku arwalla ana yi ɗaya ɗaya ana yi bibiyu ana yi uku uku, kuma saba ma ana yi. Wani lokacin zaka ji wasu hadisi sai sun zo, sai a wanke hannu biyu wajen kurkura sai a kurkura su uku misali, ba matsala, sassaɓawa akan adadi. Mun fahimci wannan da kyau ko? thumma madmada sannan ya ku- kuskura bakin shi in an sa ruwa ba sai an sa hannu ba ko ba haka ba wadan sai ga sai sun yi hakan ga a in ka sa ruwa shikenan za ka kura da baki wastanthara thalathan ya sha ya ya heci muke cewa ko ya haci so uku thumma ghasala wajhahu thalathan kaga can marratayn nan ko thalathan ya wanke huskar shi so uku thumma ghasala yadayhi marratayn marratayn kaga kuma hannaye sai ya wanke biyu biyu ila almirfaqaini zuwa ga gwiwa hannu mun ce za ta shiga ciki ko thumma masaha ra'sahu bi yadayhi sannan ya wanke wato ra'sahu kansa bi yadayhi da hannayensa guda biyu yayi haka ya aza ya je ya dawo sabanin yanzu misali mutum ya da hannu daya ko ko wani sai ga yayi haka ina fata an fahimta fa aqbala bihima sannan ya gaba ya je da su gaba kenan wa adbara kuma yayyo baya bada abin muqaddamil asisi sai fara da farkon kai hatta dhahaba bihima ila qafahu har yaje zuwa ga kokuwar kansa ta baya thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu ya dawo da su zuwa ga inda ya fara thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke wato hannaye abin nan kafafuwansa an gane ko to anan za ku iske mazhabar shafi'iyya su suna ganin cewa ko dan gashi uku kan dan sa ba an gane ko sun isa kawai wamsahu bi ru'usikum to ina ne mushkilar take halil ba'u lil ilsaq aw al ba'u lit tab'id اللغة لها تأثير في استنباط الأحكام الشرعية نعم
ba wai haka na kawai Imam Shafi'i ya zo hudu na magana ba su suka ce alba'u litab'id tana nufin sashi kenan wamsahu bi ru'usikum ay bi ba'd ra'sikum saura suka ce a'a alba'u lil ilsaqi tana nufin dan fala abu ya adanna shi shi yasa akai sabanin to amma yanzu tunda lugha tana bada wannan mushtarak ne akwai mushtarak fil ism akwai mushtarak fil harf akwai mushtarak na wato abin na al-fi'l an gane ko in an ce mushtaraka wanda ke ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya ina fatan kun fahimce ni to idan duka yana yiwa a ɗauke su sai a ɗauke su idan bai yiwa sai an yi tarjihi anan bai yiwa tunda wanga ya ce ilsaq duka wanga ya ce a'a tab'id sa- sashi kenan kaga ba su haduwa amma in inda ma'ana ce take iya haduwa ba laifi ishtiraki bai hana a hada ma'anoni mun fahimci wannan da kyau ko bayani ne mai yawa ku bari z- za mu zo akwai inda kamata a yi shi can cikin muqaddima ta adwaul bayan to anan sai mu rajjaha magana ta wanda suka ce duka ake yi mi addalili malamai suka ce ba a samu wani hadisi ba ingantacce wanda ya nuna wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi sashen kansa
نعم can wajen luga ba mu iya cinisar da wani ya ɗauki da wani amma yanzu in aka zo wajen wanda aka sabkar ma da alƙur'ani to sai a dawo a gani shin shi ya aikata tun da dai baka yi shi larabci ba tun da shi ba larabin na kuma baka yi sanin la- eh, eh, shankiti yake cewa la a'lama bi kalamillahi min Allah azza wa jalla ko akwai wanda ya Allah sanin qur'ani to wala a'lama ba'da Allah bi kalamillahi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tun da shi aka sauka ma Qur'anin in shi bai gane shi ba to ya zai kai gane Qur'ani shi yasa da ka bar hadisai ingantattu ga dilala ta bayyana kar ta zuwa wani abu shirme na ka kai والله na نعم fahimce ni ka ce a bar hadisi kuma a ɗauki maganar mallamin ka to shi mallamin ka Qur'ani aka sauka mai kuma shi mallamin ka bai iya larabci ko na minti uku ba kuma Allah ya ce inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan الله اكبر haka akwai rikici Na'am.
mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka dai abin da nake so in gaya muku shine ta'thirul huruf fi tafsiri wal ahkam ku dauke shi huruful ma'ani imam suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'ani ya kawo harufan da sun zo cikin al-qur'ani da ma'anonin su kalima in ishtiraki na zamu zo cikin muqaddima ta adwaul bayan zaku ga yadda ake bayanin yadda ishtiraki yake don tanan za ku fahimta yadda ka'idodin tafsiri suke tafiya da kuma istinbat al-ahkam shar'iyya wallahu ta'ala a'lam ina ganin mun ga hadisi muna da lokaci yana da dan tsawo ko mu dauke shi باب غسل الرجلين الى الكعبين مدوكشي حديث 186 حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وهيب عن عمرو عن ابيه شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاغا يا تنبيا fada'a shi abdullahi bin zai sai ya kira bi taurin taur sai a ce dan akushi ba thaur bane wato namijin saniya ko ba kadan bane Na'am.
eh sa ko ba shi na kice ma sa ba Na'am, alaikum.
da english kuma ana cewa sa ana nufin shugaba wata rana ina sauraron wani kasata na ma- na margayin Sheikh Jafar Allah ya ji kan musulmi da yazo kan wannan hadisin da yake cewa la taqulu lil kafir ya sayyid kak ku ce ma kafiri shugaba to ka san da englishi sa ake cewa to kaga in ka ce sa kana nufin mai gidanka ko kuma sayyidi kenan shine sa yassa ko ba kanan bane na'am.
yace to kuma hadisi ya ce la taqulu lil kafir ya sayyid yace kakka ce ma kafiri sa yace amma kana iya ce mai sa amma kana nufin namijin saniya
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ko ba haka ba eh sai ka zan kana da wayo kun san in baka da wayo cikin kalmomi ake bata ka gaye sun ka tayi da shi da abokin shi wajen hira da an ka zo ana hira sai ya fahimci kallon da abokin shi yake mai yarinyar nan da kallon da take mai hawa ga alamu akwai wani abu da kasa sai an sai an ka dan dago sai ce kai wani ni hawa al'amarin nan ban yarda da shi ba ta yanda ta ba ta yi da kai sai ce ba wani ai duk abin da kaka so ka san ni ma ina son shi yace ah ni zan ga ma haka kenan ya gane abin da shi ka so ba gaskiya bane ya zaka kace duk abin da kake so kana son shi eh kenan da kasa akwai wani abu to Allah ya kyauta fada abi taurin min ma'in sai ya kira ƙwarya kenan ya ce aka masa ƙwarya kenan mu ce a ƙwarya ko a kushi fatawadda alahum sai musu alwalla wudu annabi sallallahu alaihi wasallam irin alwalla ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akfa'a ala yadayhi sai ya zuba shine akfa'a an gane ko ya zuba akan yadihi hannunsa min at-tauri daga wato abin nan daga ruwan da ke cikin eh, abin nan at-taur wannan akushi kenan ya sha hima'un min ma'it tauri kenan fa ghasala yadayhi sai ya wanke hannayensa talasan su uku thumma adkhala yadahu fi at-tauri sannan ya sanya hannun shi a cikin at-taur akushi kaga ni malam ko mas'alar mu ta zo ta makruhi kaga sai da ya wanke hannayensa sannan ya sa to amma da a ce ya sa ba su dauke da najasa sai a ce ya aikata makruhi mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam famadmada sai ya kuskure bakinsa wastan shaqa sannan ya shaqa wastan sara sannan ya fiyace thalatha gharafatin kamfata uku shine gharafat Na'am.
kamfata kaga yanka ce wani sai ce an ɗebo ruwa amma ai malaman dole sai ce maka kamfata ake nufi Na'am.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده غرفات كم بتكر ثم أدخل يده سنة يسني هنونسا فغسل وجهه يوانكي وسكسا ثم غسل يديه سنة يوانكي هنائنسا مرتين سو بيو إلى المرفقين هدو أقوي وحنو كي ننتا شكا تشكي كما يدى منكا تشي أقوي ساباني باكين يا كذا أسيا كودا شكا تشكي تند دو جنسي هنو ني مكا تشي قوي وحنو ذات شكا تشكي ثم أدخل يده سنة يسني hannunsa ko fa masaha ra'sahu sannan ya- ya shafa kansa fa aqbala bihima sannan yayi wato yayi gaba da su wa adbara kuna yayi baya marratan su daya wahidatan su daya mun ce daga gaba ya fara shine ma'ana aqbala kin tana ya fara daga gaba sannan ya kuma ya dawo ta baya mun fahimta ba wai daga baya aka faro ba sannan aka koma gaba kun fahimci wannan ko wa adbara marratan wahida su daya thumma ghasala rijlaihi ila alka'baini sannan ya wanke kafafuwansa ila alka'baini zuwa ga wato ido- idon sawu ake cewa ko eh idon sawu Eh, duk da yake mun ce shi ma wasu suna ganin ba za su gaci ba wasu kuma suna ganin a har su za su gaci tun da duk suna cikin jinsin wato kafa wallahu ta'ala a'lam eh shi wannan